an tuna ba nisa muka yi ba mu dan koma baya ko bashi na bar na kan shi ma mana bashi kawai ai mun afuwa koma kan baitin saboda ba nisa muka yi ba sai mu yi sallah saboda na samu matsala ne wajen danna sai zamanto na danna in ga daukar na yi sai kuma na danna sai sai zamanto wancan mun yi sai da shi mun ci gaba za a ji karatun a yanke a baiti na tamanin da da takwas za mu tashi wanda karatu shine na tamanin da biyar a wannan rana ta juma'a ishirin da ishirin ga watan zulqa'ada shekara ta dubu biyu da a dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijira annabi daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ya tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da uku haihuwa annabi isa ɗan maryam inda za mu tashi inda shoke cewa dum alamu kaffiratin zambi akaduha salatu hadha al-qutubi kadawwama bisa karanta addu'o'in nan masu kankare zunubai mafi girman addu'o'in da ke kankare zunubai shau yace mafi karfinta salatin wannan qutubi shine salatul fatihi qala sayyidina shaykh radiyallahu anhu shugaban mu shau tijaniya dalar tabbata gare shi ya faɗa sai risalatin jikin wata wasiƙa wacce wanda ya fuskantar da ita ila amati ababi zuwa ga kafatanin masoyansa wahiyar mashhuratu bir risalatin shashiyati ita ce wasiƙa nan sanan ya da ake ce mata wasiƙa mai warkarwa ga abin da ke cewa cikin ta walamu ƴan uwa ku ji ku sani anna bahara zunubi kogin zunubi a wannan zamanin kadda ma hakika ya tuka yayi make shoki kogin zunubi a wannan zamanin ku duba za ku bar shi yake maganan nan yace ya tuka yayi make wa kasrat abwajuhu kun fassa ta yawaita kawai hankoro kun farsa take yi wata raka mata zulumatuhu zulman dubbansa wani na hawan wani tuhun da ke cikin kogi na zunubi a wannan zamanin ya kai fagen da ya kai yace hatta a jazal khalqu har halitta ta kai munzalin ta gajiya anil khuruj anhu gabarin fita daga wannan kogi na zunubi a wannan zamani sai ce illa siddiqun sai dai manyan bayan Allah wadanda suka kai makamin siddiqiya a wajen Allah saboda akwai makamai a wajen Allah wanda yake bayan Allah suna kai shi makamin da aka wuce kawai aka wuce da magana shi ba za a sake kaiwa wannan makami ba shine makamin annabta an rufe annabta daga annabi sallallahu alaihi wasallam na dukkan wani matsayi da ka sani wanda ba na annabta ba kuma ba na khatimul wilayatul muhammadiyyati ba tunda shi khatimul wilayatul muhammadiyyati matsayi ne kwaya daya wanda dukkanin sufaye kashifai arifai masana Allah sun tabbatar da cewa matsayi ne guda ɗaya sai dai wasu daga cikin kafin bayyana Shehu Tijjani sun yi da'awan matsayin amma abin da ya tabbata Shehu Tijjani shine wanda ya azurta ya samu rabo na samun wannan Khatimul Wilayatul Muhammadiyya wanda Allah ya azurta shi da shi to ko amma sauran makamai na wilaya sauran makamai na wilaya to ana kai su daga nan har tashin alkiyama ko ce kusa da tashin alkiyama saboda ita tashi alkiyama ba za a tashi alkiyama akwai sauran mutumin kirki a duniya ba kafin a tashi duniya ta ya zama ba wani mutumin kirki ko kwaya daya annabi ya tabbatar da wannan a cikin hadisai ingantattu saboda ka annabi ya tabbatar da cewa alkiyama ba za ta samu tashi ba a doron kasa akwai mutum ɗaya da yake cewa Allah Allah babu sai an kai duniya lokacin babu mutumin kirki ko kwaya daya Allah zai aiko ta iska ne mai sanyi idan iskar nan ta zo mai sanyi to wannan iskar ita ce za ta karɓi rayukan dukkanin ainihin mumine da suka rage a wannan lokaci a nan ne shoki ta wa illam yakun man yazkuru Allah zalzalat zalazila sa'atin wa nadal muwazzin a lokacin aka ce ba kuma wani sauran mai ambatan Allah to a lokacin kuma ƙasa fa za ta raurawa za ta za ƙasa za ta yi zilzali ma'ana za ta raurawa a lokacin mai kira zuwa ga filin kiyama kuma zai kira zuwa filin alkiyama to zuwa wannan lokaci za a je ba wani mutumin kirki ma ballantana a samu wani waliyi a duniya a wannan lokacin saboda kogin zunubi a wannan zamani shi yake cewa mutane sun dirbiya a cikinsa kurfar shi ta taso ainihin ya cika yayi maƙi ba wanda Allah yake samun kubuta daga wannan kogi sai dai ko siddiqi daga cikin siddiqai a bayan Allah au shekun wasilun ko kuma shehi wanda yake wasili ya samu saduwa zuwa ga halarar Allah aw man yukarimu maqamahu ko wanda yake kusa da makamin shi yake kusa da matsayin shi aw man jazabatu inayatun ko kuma wanda wata keɓantaka ta Allah ta fuge shi wato Allah yana da wasu bayi da yake can su yi musu wata keɓantakar daraja wanda wannan keɓantakar darajar ba take ba su kariya ga barin zunubai wannan daga nan har kusa da alkiyama su ma akwai waɗannan bayan yana daga irin irin waɗannan bayi a zamanin annabi irin sayyidina Usmanu irin ahalul ahalu badarin mutanen da suka je yakin badar irin waɗannan to har zuwa tashi alƙiyama Allah yana zaɓen wasu bayi dai dai dai dai ya ɗora su akan irin waɗannan matsayai da irin waɗannan ainihin makamai to sai dai irin waɗannan shi ce ma a da ha'ula'i duk ko waɗanda ba wannan ba to fakar ta makana ta makan al'adazu minhum ko ko fakar ta makan al'adazu fihim an khuruj an zunubi waɗanda duk ba wannan ba to hakika gajiyawa ta samu tamakkuni ma'ana ta samu dama a kansu ta hanyar kasa fita ga barin kogin zunubi wannan ko idan ka duba al'umma ka duba al'umma da irin rayuwar da muke ciki a nan a wannan a wannan rayuwa to sai dai ɗaiɗaiwar da Allah subhanahu wa kubutar gabarin zunubi sai dai ɗaiɗaiwar da Allah ya kubutar da gabarin zunubi idan mutum bai zamanto yana aikata zunubi a misali haka kawai misali wasu zunubai daga cikin zunubai ba na da wahala dai a ce kaga mutum ya kubuta daga ɗaya daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya ce zunubi ne mu fara mu fara kusanto da abin da yake nan kurkusan da muke kallon sa kaman wani abu mai sauki misali mu ce ƙarya kawai mu ce ƙarya yau ka dubi ƙarya ta zamanto sila ta zamanto kaman silar da wasu ke yin ta misali sai sun yi ta ma za su ci abinci misali ko ko a'a wani zai ɗauka a cikin wasa kawai a cikin wasa kawai wani zai iya yin ƙarya fiye da diya da kake su wanda ita ko babu gaske babu wasa a cikin a cikin abin da ya shafi sha'anin ƙarya ko yaro ka dunkula hannu ka ce mai zo ka karba ya zamanto ya zo ba kuma ya naga ƙarya ce Allah ba zai bari ba Allah ba zai bar ta ba to ka duba wannan sannan kuma ka nerin abin da ya shafi mu'amala na yau da kullum kalla abin da ya shafi zama a faɗi laifin wani ko aibinsa ko cin namansa kalli wannan abin da ya shafi giba kenan abin da ya shafi giba kalla abin da ya shafi annanimanci kalla abin da ya shafi kalla kalle wanda idon ka sai dai in zaka zauna a gida ko kuma zaka fita ka tafi wani waje ka sa wani abin da zaka kulle idon ka ka daure da matsin dimi har ka je ka dawo baka ganin hanya amma in dai ba ka zaka yi ba to zaka ga abin da abinda abinda shari'a bata baka damar ka gani ba kuma babu yadda kai ya sauraka shi yasa kana kallon rayuwar da al'umma ke ciki a wannan zamani zaka gaskata wannan batu na Maulana Sheikh Ahmad bin Muhammad At-Tijani sauraka wannan kenan to sai shawai yake to tunda al'amarin ya zamo haka fa haisu fa haisu kana al'amru hakaza tunda ko yanda ta yadda ku al'amarin nan ya zamanto haka bika ba'i Maulana jalla jalaluhu ta hanyar hukuntawar Allah Ubangijin mai girma da buwaya to abin da ya kamata su ce to fal yastajil al-aqil mai hankali ya shagalta ba da tasbihi fardihi bayan inganta bayan gyara farlinsa na yau da kullum din ne hankali bayan gyara farlinsa na yau da kullum mana abin da ake nufi gyara farlu abin da malam ya hadarin nan ya gaya maka cewa awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi farko abin da ke wajaba kan baligi inganta imaninsa kuma ma'rifatu ma yuslu bihi farda ainihi ko bayan ka inganta imaninka sai ka san kuma yadda zaka gyara farlunka na ainihi farlunka na yau da kullum to bayan ka san wannan to menene kuma ya kamaci bawa ya shoshe to ba ba makawa bawa ya shagalta bi mukaffiratu zunubi da abubuwan nan da suke kankare zunubai abubuwan nan da suke kankare zunubai wasiya kasiratun bihamdillahi ta'ala sai ta to alhamdulillah mun ko gode mawa Allah abubuwan da ke kankare zunubai kamar yadda zunubai suka zama to suna da tarin yawa to abubuwan ma da ke kankare su suna da tarin yawa da sauraka shi ma shi ne ce alhamdulillah yadda zunubai suka zama to suna da yawa to abubuwan da ke kankare su sa sa ya zama to bawa ya zama to ba shi da su ko da ya aikata suna da yawa saboda haka sai shi fa inna man ishtagala biha duk wanda ya shagalta da ainihin abubuwan nan da suke kankara zunubai ma kasaratu zunubi tare da cewa yana da yawan zunuban ba da infadil majhudi tare da karar da iya kokarin shi fi mudafa a cikin tunkuɗe zunuban ma amkana gwargwadon ikon shi to ta hifu anhu mu'unatu zunubi nauyin zunubai za ta yi mai sauki ranar tashin alkiyama muddin ya dawwama a aikata abubuwan da ke kankare zunubai to zunubai za ta yi mai sauki ranar tashin alkiyama wahiya na'am wahiya khairu min allazi ko wa huwa khairu min allazi yaqtahimu zunuba wanda yake kokari kullum cikin aikata abubuwan da ke kankare zunubai to ya fi alkhairi ga wanda yake kutsawa cikin zunubai wala ya ati bi mukassiratiha kuma bai zuwa da abin da ke kankare ta dan an gane abin da shi magana mutane ne guda biyu shi wannan kullun ya dawwama cikin aikata ayyukan da aka ce suna kankare zunubai to ko da ko yana da zunubai din to ya ci alkhairi da wanda yake aikata zunuban shi kuma bai bai ma bai bai aikata abubuwan da ke kankare zunuban to bal ila wani yana ganin abin da yake yi ma ba ma zunubi bane ko ba ka ba gashi ko ta ko ina shari'a ta bat- ta tabbatar da abin da yake aikata zunubi ne kila ma mafi girman zunubi amma shi bai ma yarda zunubin bane ba nasara ma ya ba to duk wanda kaga har ya kai ga wannan to kawai fawwara al'amarin sa zuwa ga Allah amma zai wahala in yana da rabo a wajen Allah wanda ya kasa gane cewa zunubi yake aikatawa ballan tana ma ya tuba to wannan zai yi wahala ya zama to yana ma da rabo a wajen Allah saboda ka shoke ce maka mutum biyu muminai guda biyu mumini mai aikata zunubi amma kullun yana aikata abin da ke kankare zunuban da muminin da ke aikata zunubi bai aikata abin da ke war- kankare zunuban to wannan mai zunubi mai aikata abubuwan da ke kankare zunubai ya fi shi wanda ku bai jin ma abin da yake aikatawa zunubi ne to wannan cire shi a gefe da wuya ma in yana da rabo shi a wajen Allah Allah subhanahu wataala ya dasar da mu قال تعالى الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات يذهب للي كاوا وان أيوكا إن الحسنات للي كاوا وان أيوكا يذهب يذهب يذهبن السيئات سنة تكتد مولانا saboda kullum kai ta kokarin aikata kyawawan aika don me don kai mahalli ne na aikata munanan ayyuka dukkan dan adam kowane dan adam in dai ka cire ainihin jinsin annabawa to mahalli ne shi na aikata zanubai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma nassin hadisin annabi sai ya ce to ah, abinda annabi ya ce kullukum khassa'una haka ya gaya masahabai to kaga mu balle kenan dukkanin ku masu kuskure ne sai ce wa khairul khassa'ina at-tawwabuna mafiya alkhairi a cikin masu kuskure su ne waɗanda in sun yi kuskuren suke tuba zuwa ga Allah Allah ka azurta mu da yawan tuba a gare ka Allah ka azurta mu da yawan tuba dan alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam an abi zarrin jundub bin junadata an karbo daga abu zar sunan shi jundubu dan junadata wa abi abdurrahman an karbo kuma daga- da kuma baban abdurrahman shine mu'adh bin jabal shine mu'adh dan jabalu radiyallahu anhuma yarda Allah ta tabbata gare su sahabban annabi ne su biyu suka karbo daga annabi an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsira Allah da aminci su tabbata gare shi manzon Allah yace ittaqillaha kai bawa ka ji tsoron Allah haisu ma kunta duk inda kake duk inda kake ka ji tsoron Allah ah shi Allah subhanahu wataala an ce an yi ah, an yi wani shehi shehi nan yana da almajirai guda biyu muridansa ne guda biyu sai ake tunanin wane ne zai gaje shi a cikin su wasu suna kallon wani ne zai gaje shi wasu suna ganin wani ne zai gaje shi wata rana sai ya ba su zakaru guda biyu zakaru sai ya ce musu ya ba wannan zakara ɗaya ya ba wannan zakara ɗaya sai ya ce to ku je ku yanka min zakara na inda ba wanda yake ganin ku kowa ba tare ba ma'ana kowa ya ce kai yi nan kai yi nan kowanne ku ya je ɓoye ya yanka min zakaran nan inda ba wanda yake ganin shi sai suka tafi zuwa wani lokaci sai ga ɗaya ya dawo da zakaran shi a yanke ya yanka malam ce kayan ka ce to inda ya ce in kwarai ko malam inda ba wanda yake gani na nan kaza kan ce to madalla shi ko ɗayan sai dai wuni dan wajen lasa sai gashi ya dawo a galabance zakara a galabance bai yanka ba sai ce "Ah, wane ya haka sai ce eh na kace ka zakaran ne ya to ai da dan wanka ya yanka yace to ai ni duk inda na je sai na danna zakaran zan yanka sai tana kace inda ba wanda yake ganin mu sai tana Allah yana gani na wannan ita ita ce ake cewa muraqaba an ta'budu Allah ta'budu Allah ka annaka tarahu kenan fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bautata ma Allah kaman Allah kaman kana ganin shi in kai ba ka ganin shi to shi Allah yana ganin ka to wannan shi ake cewa muraqaba muraqaba ta hana shi iya yanka wannan zakara to sai ce to kun ga wannan shine wanda ya fahimci inda aka saka jiya gaba cikin sha'anin Allah to haka annabi ya ce ka ji tsoron Allah haisu ma kunta duk inda kake wa asbi as-sayyi'ata al-hasanata kabiyar wa mummuna da kyakkyawa kaga jazallahu khairan nasi khaira jazaihi Allah ya saka mu kama mafificin halitta da mafificin sakamakonsa wato kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya san suwaye al'ummarsa bai kalli al'ummarsa a matsayin cewa ga wasu mutane masu mai ba saboda sai ba su maganin da in sun samu wannan rashin lafiya ga maganin da za su sha sai ya ce kullum kuka yi mummuna to ku biyar da kyakkyawa a bayanta ku biyar da kyakkyawa a bayan mummuna manzo Allah ce tammuha ta shafe wancan mummuna in dai kai kyakkyawa an dai kai mummuna sai ka zo ka biyar da kyakkyawa a bayan mummuna to kyakkyawan nan za ta shafe mummuna in ji annabin rahama sallallahu alaihi wasallam sannan wa khaliqin nasa ku yi mu'amala da mutane ana tare bi khuluqin hasanin da kyakkyawar ɗabi'a kun ga na dan fara ko wata fassara wata fassara ce na tuna na wannan hadisin wa khaliqin nasa yace mai halittar mutane bi khuluqin hasanin da kyakkyawa halitta yake fasara ta yi gabas miskini ya tattara yan kayan shi yamma Allah shi kyauta aibu ne wannan babba babba dan annabi da ma ya faɗa ce karshen alkiyama za a dauke za a rika dauke ilimi kamar sai annabi ce ba zuwa za yi da kwando a kwashe ilimin da ke kan malamai bai ce a'a ba abin da zai faru ba kenan ba abin da zai faru bane abin da zai faru Allah subhanahu wataala zai karge malamai ne su kuma na baya su yin karatu bayan ba su karatun ba kuma su naɗa kansu malamai bayan nan sai mutane su yi musu fatawa su bata su batar yau abin da ake fama kenan Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu bata ko batarwa Allah ya kiyaye mu a batar mu batar ko a batar da mu amma kaga anan alakar fassarar da alaka da kwata kwata ba su da alaka da hadisi da fassara kuma abin ban takeici ku yi hakuri abin ban takeici wanda ya fassara wannan hadisin a wannan kuma shi yake kinkiman littafin Allah shi yana yin tafsiri wallahi in addini na da kima ilimi yana da gata babu yadda za a yi wannan ya rubuta tafsiri ya ce zai tafsirin alkur'ani dalili da zai shiga cikin al'amari yana da yawa mu gaya mu kanmu gaskiya mu gaya mu kanmu gaskiya tafsirin alkur'ani wanda wannan hadisin da kawai fili ne a fi'ili ne da fa'ili fi'ili ne da fa'ili da maf'ulin bihi gaba ɗaya canza totalin hadisin gabas yayi shi kuma yayi yamma fasarar ba ta da alaka wannan ya dauki qur'anin Allah ya fassara to an yi mai an yi ma addinin musulunci ganganci Allah ya yi mutabewa to wannan shine kai mu'amala da mutane shine abin da hadisi yake cewa wa khaliqin nas fi'ili ne amali annabi yake baka umarni kai cewa dan kai kai mu'amala da mutane bi khuluqin hasanin da kyakkyawan dabi'a ko da yaushe mu'amala ka da mutane ta zamanto da kyakkyawan dabi'a muddin ba a keta alfarma addinin Allah ba idan mu'amala ce ta yau da kullum kar ka yadda da damuwa akan dukkan wasu mas'aloli da suka zamanto ba na addini ba mas'ala ko ta addini to a baje ta a a kawo dalilai da hujja yau a baje ta a a kawo dalilai da hujja Allah ya dace da mu wannan hadisi rawahu tirmizi imam tirmizi ne ya rawaita hadisi wa qala hadithun hasan ko yace kuma hadisi ne kyakkyawan hadisi wa fi ba'd an-nuskhi a wasu ruwa a wasu a wasu wata wannan wani rubutun ma na littafin tirmizi din yace hasanun sahihun hadisin kyakkyawa ne kuma ingantacce wa zalika wato shi shan yin yin yin istighfari da karanta abubuwan da ke karkare su gidi malam yace kaman wa zalika bi manzilati man tajaddada alayhi al-jirahu fi jasadihi kaman wanda kullum biki yake sabunta ne a cikin shi wanda ko da yake cikin shi da miki fa kullama waqa bihi jurhun asra ila dawaihi idan wannan miki ya fito a cikin shi sai maza yayi magani ana ganewa to fa huwa khairul lahu wannan shi yake mai alkhairi min allazi tansibu alayhi al-jirahu kaman akan wanda mikoki za su za su fito a cikin shi wala ya dawa baya musu magani wai kulu sai daga cewa inna dawa la yufidu ai maganin bai fa'idantar da komai fiha a cikin wannan rashin lafiyar na da kasar jiya saboda yawanta kaman malam yana buga maka misali ne mutumin da yake aikata zunubi sannan kullun yana cikin tuba kullun yana tuba kullun yana tuba to kaman mutumin da kullun miki ne ke fitowa cikin shi yana yana sa magani kullun miki na fitowa cikin shi yana sa magani shi kuma kullun wanda kullun zunubi yake ba ruwan shi da tuba kullun zunubi yake ba ruwan shi da tuba to kaman misalin mutumin da shi kuma kullum mikin ne ke fitowa cikin shi na cewa to wannan maganin me za a sa mata ko an sa maganin ma ai sake fitowa za ta yi to misalin su kenan Allah ya dace da mu a mala ya ce wa kullu ma sai dukkan sabo la budda laha min uqubatai ne in dai mutum bai tuba da gare ta ba to tana da uquba guda biyu da za su same shi uqubatun dunyawiyatun akwai uquba tun a duniya wa uquba ukra ukrawiyatun akwai wata uquba kuma a lahira amma duniyawiyatu amma uquba duniya fala tartafi'u anil asi ba a ɗauke ta daga mai sabo illa bi ahadi amrayn sai ya aikata ɗayan abubuwa guda biyu za mu faɗa a nan duk mutumin da ke afkamawa sabo muddin bai aikata waɗannan abubuwan to hukumar duniya za ta same shi hukumar lahira ma za ta same shi na farko al'awwalu na farko ikhraj sadaqatin bai aikata sabo bayan ya tuba to ya rika yawan fitar da sadaka khalisatin lillahi ta'ala kuma dan zatin Allah tsantsa dan zatin Allah min malin halali kuma daga dukiya ta halal ba kamiya miya ba ana tare to fadiha tartafi'u da wannan ne hukumar duniya take daukakewa ga barin mai sabo wa yandafi wa anhu bala'ul ma'asiyati bala'in sabo ya zamanto ya tun ya ya zamanto an tunkude shi daga gare shi ko ya tunkude daga gare shi dalili wato duk inda kaga musifa ta yi yawa cikin al'umma sabo fa yake jawo ta sabo ne yake jawo fitina da musifa kai ta yawa a cikin al'umma ana tare wasani min al'amraini to na biyu kuma bayan yana yawan fidda sadaka bayan yana fidda yawan fitar da sadaka a arruju ila babillahi ta'ala ya koma zuwa kofar Allah ya koma kofar Allah biddara da kankar da kai wajen hali da tsantsar addu'a addu'a tare da kankar da kai ita ce ake cewa ittihal wa zulli da kankar da kai walin kisari da karayar zuciya wata da ru'i da mai da lamari dai zuwa ga Allah biddu'a'i ta hanyar yin addu'a bidalalil afwi minhu subhanahu wa ta'ala ta hanyar neman afwa daga Allah mai girma da buwaya Allah ya mana afwa sannan wa talabi rabbi musibati zalika zambi da kuma neman Allah ya dauke musifar wannan zunubi fa innahu bi sababi zalika to shi da dalilin wannan in ahsanahu in ya kyautata yin haka yartafi anhu masifar zunubi za ta dauke gare shi kuma za ta dauke ga dukkan al'ummar da yake cikin ta bi fadlillahi ta'ala da falala Allah wato ita musifa ta zunubi da kuke gani kar ka ɗauka kai fa sai ka lazamci aikatawa sannan ne kai ne za ta a ta wani ma sai ta ja muku ku sauran da ba ku aikatawa ita ce shi shi ne musifa ta zunubi ai haka alqur'ani yace wa taqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina ba za ta shafi iya azzaliman da suke zalunci kawai ba to wasu sai sun jama wasu wasu sai sun jama wasu to Allah ya datar da mu wa ma uqubatul akhirati amma uquban lahira kuwa uquban lahira fala tartafiu anhu ba ta daukewa a gare shi wala budda lahu minha ba makawa sai ta same shi sai dai ne illa an yafu anhu subhanahu wata'ala sai fa in Allah ya mai rangwami rangwamin Allah ita babin ko dai da wani dalili dalilin ko ya zama tuba akwai zunubin da tuba bai kankare shi me ke kankare shi bala'in damuwa na neman abinci kawai bala'in damuwa na kuncin rayuwar neman abinci yakan kankare zanubin da su ba ma bai kankare shi ba idan wannan bai kankare ba to shine sai ya zama to tsananta mawa bawa wajen mutuwa sha wahala sha wahala dan me don a kankare mai wasu zunubai da ba a son ya tafi da su lahira idan ba a kankare nan ba a kabari a matsa mai a firgita shi a tsorata shi don kankare mai zunubai idan duk ba yi wannan ba kiyama ta tsaya bai samu shiga cikin ceton masu ceto ba to sai a ji a dan babbake shi a wuta a dan wanke shi Allah ya kiyaye mu da dukkan waɗannan abubuwa dan alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aw bi ghairi sababin ko kuma Allah ma ya dauke mai zulubin ba tare da wani dalili ba Allah ya ga ma sai ya dauke mai ba tare da wani dalili ba saboda shi Allah mabuwayi mai girma da buwaya wadatacce ne ga barin yi bayi azaba Allah subhanahu wataala ya, ya, ya wadata gaba da yi mana azaba Allah ya mana rahama da falalarsa da kuma isar annabinsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam qala as-sayyid ash-shaykh Umar al-Futi sai Sheikh Umar al-Futi ya faɗa cikin rima a cikin littafin sa na rimahu aziyan ila shaykh radiyallahu anhu yana jingina maganar ma zuwa ga Shehu Tijani ba tashi bane maganar Shehu Tijani ne Allah zai kala ga abin da Shehu Tijani ke cewa wa amma amma mukaffiratiz zunubi amma abubuwan da suke kankare zunubai ga shi wannan zai fara gaya mana su yace fa azamuha mafi girman abubuwan da ke kankare zunubai wa aksaruha khataran mafi mafi yawanta kima wa ablaguha wataran mafi kai wacce biyan bukata fi mahawi zunubi cikin shafe zunubai wa sai'ati da kusakurai وكثرة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيني يويت صلاتي كشوكبامو النبي محمد صلى الله عليه وسلم duk abin da bawa zai babu wanda ya kai salatin annabi kan kare zunubi duka wannan ka faɗa ka kara a ko'ina duk abin da bawa zai babu abin da ya kai salatin annabi kan kare su ne duka nake maimaita maka Allah subhanahu wataala ka azurta mu da wannan ibada mai kima a wajenka fa innaha kaga ita salatin annabi la wasilata babu wani tsani wala qurbata babu wani hanyar neman kusanci a azama min ha wadda ta kai ta girma a wajen Allah fi ma zunubi cikin shafin zunubi abin da ya dara ta kawai illal mahabbatal khalisata sai dai tsantsar soyayyar Allah idan Allah ya so bawa wato su akwai bayan da Allah yake son su to su waɗannan kawai cewa yake ku je na gafarta muku daga nan har iya mutuwa ku duk abin da kuka aikata haka annabi haka Allah ya gaya wa mutanen da suka je yakin bada haka annabi ya faɗa ta harshen annabi aka ci ya ce wa ya sanar da kai ko Allah ya gaya wa mutanen badar ya ce ku aikata duk abin da kuka sau Allah ya gafarta muku wannan shine abin da annabi ya gaya wa mutanen badar wannan da ya jawo musu tsantsar soyayyar Allah da ya yi musu kawai saboda wannan yaki da suka je na badar sannan akwai sayyidina Usman bin Affan shi a yakin usura yakin tabuka abin da ya kawo na dukiya bayan annabi ya kalli yawan dukiyar nan ga dukiya kuɗi ga abin hawa ga makamai annabi da kansa ya bude baki ce ma darra usmana ma fa'ala ba da haza ba abin da zai cuci usman abin da ya aikata bayan wannan saboda wannan soyayya Allah kenan tsantsa to ita ce kawai take gaba da ainihin salatin annabi wajen kankare zunubi to kai da baka samu wannan ba to sai ka zo ka fake a wannan ai salatin annabi ba sai ka fake a bangaren abin da ya shafi salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam dalili a ita soyayya Allah fa inna sahibaha la yuktabu alaihi dhanbun shi wanda soyayya Allah ta hauka shi Allah bai rubuta mai zunubi kwata kwata kwata kwata Allah bai rubuta mai zunubi wa salatu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam shi salati ga annabi hasba sidati ana yin ta ne gurgurdan ikonka fa inna zakhiratul uzma fa inna zakhiratul uzma salatin annabi to ita ce tattalin nan ita ce ajiyar nan ita ce taskan nan mafi girma da zaka aje ta a wajen Allah wal wal hizn al mani'ul ahma salatin anai to shine katangan nan al mani'u bai kare ka daga fushin Allah bai kare ka bai kare ka daga azabar Allah bai kare ka daga akubar Allah al ahma mafi ba da kariya mafi ba da kariya salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faman sabara alaiha duk wanda ya naci shine ma'anar sabara ya dage akan salatin annabi bi kadari silat gurgudan ikon sa fa innaha kafilatun to ita malamunciya ce bi mahawi sunubi na share zunuban bayi kwata kwata wal asani da kurakuran bayi kwata kwata maqabulatun abakkar maqabulati shafa'ati abakkar ban mawa ce tanta ne salata annabi Allah zai karbi ce tanta lisahidi haka wanda ya dawama a cikinta bai ne dai khaliqil anani gaba ga zatin Allah gobe alkiyama Allah subhanahu wataala ya datar da mu da wannan ibada mai bai tarin tsada haka wani timali ha shurudun akwai sharuɗa da ake son ake son ka zo da su cikin salatin annabi ga sunan zamu faɗe su minha yana daga sharaɗin da ake son ka zo da shi in zaka yi salatin annabi at-taharatul kamilatu kas-salati ka zama kana da cikakken tsarki kamar sallah inda kake yana da tsarki rigarka da tsarki jikinka da tsarki sannan kana da alwala irin tsarki na ke bukata a sallah kenan ko to mafi cikar salatin annabi abin da aka fi so kenan wajen zaman ka da tsarki tufanka da tsarki kana da alwala ana tare wa illa to idan haka bai samu ba wannan shine mafi shar'in da aka fi so in haka bai samu ba hatta harafi min al-khabasi to a samu tsarkin waje tsarkin tufa da tsarkin jiki ko da baka da alwala ana tare دون الحدث باتي كان دا الولا با وطهارة البدن والمكان والثوب أسامو تركين جيكي أسامو تركين يند ذاكي صلاتي أسامو تركين تفا إذن دا حالي sannan inda hali ka samu turare ga kunna mai kamshi yau malaiku suna so za su zo suna shekar kamshi suna cewa kana cewa Allahumma kaza kaza su kuma suna amin amin ana tare sannan wa an yaqfi da sahibuha biha wajha Allahil azim sannan shi ne yin salatin kawai ya nufi zatin Allah bai sa. Kada ta zatin Allah kawai don zatin Allah kake yi wal ijlal lillahi wal rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Ka nufi cewa kana yi ne don girmama Allah don girmama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam duna gairi min sa'irin niyati banda wani banda wani abu banda wannan kar ka sa wani abu banda wannan niyya ya zama kana yi ne don girmama Allah don girmama manzon Allah kuma in ka gama ka ce Allah ya bada ladan ga manzon Allah za mu zo daidai inda hadisin ne ke magana akan haka fa inna laha ahwalatin niyyati lalle tana da halaye a cikin niyoyinta wa ikhlas al-amal fiha min shawaib ar-riya'i da kuma tsarkake aiki daga dukkan wasu dangogin riya wasu ma ko jiyarwa da ibada fa innaha idza sahhat ala manhajiha to idan salatin nan ta inganta a bisa hanyar da aka yi ta to kanat fa'idatuha fil azmi fa'idata a wajen girma a kasar min jami'i wujuhil birri ta fi dukkan kowane irin nau'in ibada in ba ibadar farilla ba illa nazar alqalila mina sai dai wasu yan ibadu kaɗan waɗanda suka ci salatin falala kaman ismullahi al'azam al-khas bi maqami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akwai ismullahi al'azam wanda Allah ke boye shi sai manyan bayan Allah yake sanarwa to shi ya dindiki ladan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma banda shi babu abin da ya kaita lada da daraja na'am fa innahu saboda yadda shanin da lamarin yake sabata al-khabaru biha hadisi ya tabbata game da salatin annabi cewa annal marrata alwahidata minha marra daya kace allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa sallim kafa dai kenan ko to darajata ta adilu arba'a mi'ata ghazwatin arba'a mi'ati ghazwatin arba'a mi'ati ghazwatin wannan ɗayan nan da nayi tana daidai da zuwa yaƙi sau ɗari hudu wannan kwaya ɗayan da na yi in ji annabi yaƙi ɗari hudu fi sabilillahi saboda ɗaukar kalmar Allah ba za a gaya maka girman yaƙin kuma ka san girman yaƙin shi kuma wanda kullu gazwatin kowane yaƙi ɗaya a cikin ɗari hudun na fa a gane salatin nan kwaya ɗaya tana daidai da ladan zuwa yaƙi sau ɗari hudu wanda shi kuma kullu gazwatin kowane zuwa yaƙi ɗaya ta'adilu arba'a mi'ati hajjatin maqbulati tana daidai da zuwa haji sau 400 wanda duk an karba yaki daya zuwa yaki daya ladan shi da falalar shi a wajen Allah yana daidai da haji 400 in ji annabi wanda kuma duk an karba yakin hajjin ba to shi wannan yakin to ita kuma salatin annabi an fahimta zuwa yaki daya yana daidai da makka sau 400 to ita kuma salatin annabi ɗaya tana daidai da zuwa yakin sau ɗari hudu. Kai, wane mutane, Allah ka datar da mu. Wa kana tsayirun lazi, yakhluqullahu ta'ala al-ma'lum. Sannan akwai wani tsuntsu da Allah ke halitta da lokacin da kai salati ɗaya ga annabi. Wanda wannan tsuntsun sananne idan Allah ya halitta shi yusabbihu Allah ta'ala zai rika tasbihi ga Allah ne bi jami'il alsinati har suna ne da yawa a bakin tsuntsun da Allah zai halitta kana yin salati da Allah zai halitta wannan tsuntsun to karkashin wannan tsuntsun da Allah zai halitta shi kuma tsuntsun yana da harasa a bakin shi wannan harasan za su rika tasbihi ga Allah duka ladan wa sawabu lil musalli kai da kai salati kai za a rika rubuta masa salati ladan ne mutum wa kaza fi hadisi haka nan ya zo a cikin hadisi inna Allah ta'ala cewa Allah mai girma daukaka ya khluqu malakan Allah yana halittar wani mala'ika minas salatil wahidati idan kai salati kwaya daya dalilin salatin nan kwaya daya Allah zai halicci wani mala'ika fayanganisu zalikal malaku fi baharil hayati sai wannan mala'ika sai ya nutso yayi ninkaya a kogin da ake ce mai kogin rayuwa idan ya nutso fa iza kharaja idan wannan mala'ika ya fito daga wannan kogin yantafidu zai zai zai kakkaba zai kakkaba fuffuken shi zai zai zai girgiza shi wannan dai mala'ikar da suran tsuntsu da Allah ya halice ana tare fa yakul Allah ta'ala min kulli qatratin tarat minhu malakan idan ya fito ya kakkaba jikin shi to duk dugon ruwan da ya shiga daga jikin shi sai Allah ya halice mala'ika saboda wannan daga wannan dugon ruwa shi ma yastaghfiru Allah ta'ala lil musalli zai ta nema ma mai salati ga annabi gafara a wajen Allah ila yawmil qiyamah ta izo a tashin alkiyama wa tuktab lahu asharu hasanatin sannan za a rubuta ma ainihin kyawawan ayyuka guda goma. Wa magfiratu ashar sayyi'atin a gafarta maka kurakurai guda goma alfarmar salati kwaya ɗaya fa. Wa rafu ashar darajatin za a ɗaukaka maka darajoji goma. Bayan wannan wa salla alaihi rabbuhu subhanahu wata'ala ashar salawatin Allah da kansa da buwayarsa zai yalwar mulkinsa da buwayen zatinsa zai maka salatai goma saboda kayi ma annabi salati daya wa sallat alaihi alaihi malaikatu sab'i samawati malaikan sammai daya zuwa bakwai za su yi ma salati kullu wahidin ashar salawatin kowane malaika ɗaya sai ya ma salati goma saboda kayi ma annabi salati daya sallallahu alaihi wa sallam wannan magana ta fiƙe daga cikin rimahu na shakumar futi a wafil kutufin dani wafil kutufin daniya ya zo a littafi da ake ce mai alkutufin daniya wanda ke shi ma littafi ne da yake magana littafi ne da yake magana akan ainihin fiqhun dariqat tijaniya yake magana akan fiqhun dariqat tijaniya a wannan littafi aziyan lil majalis al makkiyya an jingina shi a littafin magana an jingita shi a littafin da ake kira da al majalis al makkiyya an ali na radiyallahu anhu an karbo daga imamu ali yadda Allah ta tabbata ga imamu ali kala yake kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da ramin ta Allah tabbata gare shi ya ce a man hajja hajjatan islami duk wanda ya hajji hajji irin na musulunci wagaza ba da ha gazwatan sannan ya yaki bayan ta yaki kutibat lahu gazwatuhu bi arba'i mi'ati hajjatin za a rubuta mai ladan yaki dari a yaki ladan hajji dari hudu alfarmar wannan yaki da je yaki daya kala annabi yana faɗin wannan magana fan kasarat qulubu qaumin sai zuciyar wasu mutane sai ta kare ma na suka suka samu rauni sai zuciyarsu ta kare la ya kaddiruna alal jari waɗanda ba za su iya zuwa yaƙi ba sai suka ce to su wannan falala fata kubce musu walal hajji ba za su iya zuwa aikin hajji ba kala sai manzo Allah ya ce to kala mai waya imamu Ali sai ya ce fa Allahu azza wa jalla ilai nan da nan sai Allah ya ce ma annabi wahayi cewa ma salla alayka min ahadi babu wani ɗaya da zai yi salati a gare ka ya annabi Muhammadu illa kutibat salatuhu fa ci an rubuta salatin shi bi arba'i mi'ati kaswatin da yaki da ladan yaƙi sau ɗari hudu. Kullu gazwatin kowane yaƙi bi arba'in aka hajjatin ladan yaƙi ɗari hudu. Ana tare? Fagar aka da Shehu Sayyidi Ahmadu Tijani radiyallahu anhu. Hakika shugaba, Shehu shugabana Ahmadu Tijani ya karfafa wannan magana ya dalasta bata gare shi. Shi wasiyatin lil ikhwani cikin wata wasiya da ya ma 'yan uwa. shau yakan tara almajiransa ya musu wasiya musamman akwai wasu lokuta musamman da dare yake fin rana tsawo to a wannan lokutan da dare yake fin rana tsawo to shau yakan yakan samu wani dare cikin darare sai tara almajiransa sai musu wasiya wasiya wanda za ta gamsar da su akalla ya dinga musu wasiya sai an kusa sallah asuba yana wasiya to cikin irin wannan wasiyoyi ga wata wasiya da ya ma almajiran shi وهي في الجامع تازو أتكن جامع نا محمد المشري جامع لتاجي ندا محمد المشري يتترى نما غنغن سوت الجامع والجواهر تازو أتكن جواهر الماني نا شيخ علي العراقمي برادة وكشف الحجاب تازو أتكن كشف الحجاب نشو أحمد سكير رجل إياشي yana daga cikin waɗanda show Ibrahim ya karɓi wasu abubuwa wasu abubuwa daga gare su na ɗariƙa qala ya radiyallahu anhu ga abin da show ya faɗa cikin wannan wasiya yace wa alamu ‘yan uwa, ku ji ku sani, annan zunuba lallai zunubai, fi haza zamani a wannan zamani, la ƙudrata li ahadin babu iko ga wani mutum ɗaya alal lintisali anha ga kubuta daga faɗawa zunubai a wannan zamani. Fa inna ha tun, tun sabu alal nasi, ana zubota, tun sabu alal nasi, ana kwararo ta ga mutane. kan matsar gazir kamar ruwan sama mai yawan zuba zurbai a wannan zamanin walakin sai soke sai dai aksiru min mukaffira su zunubi ku yawaita karanta abubuwan da suke kankare zunubai wa akar zalika mafi girma daga abubuwan da ke kankare zunubai salatul fatihi lima ugulika karanta salatul fatihi lima ugulika fa innaha salatul fatihi lima ugulika la tatruku ba ta bari من الذنوب لدغ ذنوبي شاذة ولا فاذة ba ta barin wata bautattar zunubi ko kuma wata karkatacciyar zunubi face ta lamushe ta ta gama da ita saboda har haken da ke cikin salatul fati saboda ku yawaita ta waka salatu tasbihi haka nan kamar sallar tasbihi sallar tasbihi za- zai sake ambatonta a can gaba kuma za mu faɗi kai iyar yadda ake yin ta wanda za a ce maka karanta yin ta kullum ka sami iko in baka sami iko ba sau ɗaya a sati in baka sami iko ba sau ɗaya a wata in baka sami iko ba duk shekara kai sau ɗaya to za mu karanta ta a gam- a nan gaba wa mimma huwa fi hadha ma'ana yana daga abin da yake cikin wannan ma'ana yulazimu lil insani wanda mutum ya kamata kullun ya rika karantawa kullu yawmin kowane rana salasa marratin sau uku ga yi nan so yake a rika karanta wannan addu'a kullun sau uku ga addu'an nan barka su gwala gwala addu'o'in bakin waɗannan bayin Allah Allahumma ya Allah magafiratuka gafaraka aw sa'u min zunubi aw sa'u min zunubi sun fi zunubi na yalwa ko ba ka ba Ra- rahamar Allah ta fi zunubi na yalwa Allah magafirar gafarka ta fi zunubi na yalwa wa rahmatuka rahamarka Allah arja inni min amali na fi kaunarsa akan ayyukan da ni nake aikatawa rahamarka na fi kaunar rahamarka sama da ayyukan da nake aikatawa ah saboda haka to wannan addu'a a riƙa yawan karanta ta kullum shi yace ko da sau uku zan maimaita ta kamar haka Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali ga tanan ba ta da yawa Allah gafararka ta fi zunubi na yawa rahamarka na fi kaunarka akan ayyukan da ni nake aikatawa ana tare wa kazalika wajifatul yawmi wal lailati akwai wurin ta kuma da ake kira da wajifar yau da kullum sai di malami shi za ta ce maka ka nemo a hazabun wa auradun na shauki jani dukkan waɗannan addu'o'i duk suna ciki yau a daure a samu shi saboda ka ga ita nan wajifar yau muwan laila ga ta nan ita kullum shau yake ita ma a riga karanta na daga cikin abubuwan da suke kankare zunubai ga ta nan la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah la sharika lahu la ilaha illallah lahul mulku وله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا بالله العلي العظيم كما وانا نارجع شيء أبو بندس كان كريز نبي وكذلك دعاء السيد هكذا دعاء حزب السيد liman yaqdiru ala hibsi ga wanda yake da ikon haddace ta in bai da ikon haddace ta ya rika karanta ta kullum ko da kafa da ya safa da yamma sai dai ita wata irin addu'a ce mai wani irin al'amari ba kowa ne ke iya karanta ta ba. Wato tana daga cikin sirka shi wata jani masu wani irin abin ban mamaki. Tana da wani irin abin ban mamaki. Akwai wani ɗan uwa da na taɓa bashi ya rubuta sai na sai ya rubuta min wallahi bata rubutu ba kawai rubutawa. Ya rubuta kawai ya rubuta min ita a allo bata rubutu ba. Kafin ya gama rubuta su ya rufe shi. Tana daga cikin addu'o'i ɗarika masu wani irin abubuwan ban mamaki. kuma tana daga cikin addu'o'in da jagoron ɗariƙa suka ce a duk addu'ar da za ka karanta don kariya to wannan addu'a tana daga tana cikin addu'o'in da suke sama da dukkan wasu addu'o'i na kariya hizbu saiti to saboda haka a cewa kito a riga karanta ta ita ma ga wanda ya sami iko wa kazalika hazal istighfar haka wannan istighfar da zamu karanta shi shi ma ga yanan kamar haka shi ma istighfar shine Allahumma ya Allah inni astaghfiruka ina neman gafararka ya Allah lima tubtu ilayka minhu thumma uttu fihi ka ji addu'a wajen bayan Allah Allah ina neman gafararka daga zunubin nan da na nemi gafararka na sake koma mai Allah ka yafe min har yanzu ma har yanzu ma ka yafe min na tabbatar da gafara a wajenka da yafewa abu ne wanda kullum cikin yin shi kake wa astaghfiruka Allah ina neman gafaranka lima wa'adtuka min nafsi da abinda ne maka alƙawarin zan aikata din nan akan kaina summa akhlaqtuka fihi sannan na saba ban aikata ba dai alƙawari zan aikata kaza na ibada ba ibada ce da ba ibada ta farilla ce wacce nufi ba kamar ibadu na nafil fili na yi alƙawarin kullum zan yi kaza to Allah ban yi ba to Allah ita ma ina neman gafara ka gafarta mini wa astaghfiruka Allah ina neman gafaranka lima aradtu bihi wajhaka ga abinda na aikata dan neman yaddarka dan neman zatinka fa khaladani fihi ma laysa laka sai wani abu ya dan cuɗanye ni na jin kai ina son mutane ba su gana dan burge su gana to in hakan ma ta faru a gare ni Allah ka gafarta mu Ta wane mutum ji gwalagwalan addu'o'i Allah ya saka musu da alkhairi wa astaghfiruka Allah har yau da ina neman gafaranka lin ni'amin lati an amta biha alayya da ni'imar nan da kai mini ni'imomin nan da kai mini fata qawwaitu biha ala ma'atika sai kuma na samu karfin jiki da wannan ni'imar naje na saba maka Allah ka yace mun ai da ni'imar Allah ake saba mawa Allah a je ka asibiti ka ga wani yana mashangararai ga shi na a kwance ko jiya mai aka yi ga kuɗi kan miliyan dubu ne zai kwaso ba komai ma ba za su kwaso ba to ballantana kuma har aikata zunubi a ce kaga ni'imar lafiya ce mutum ke amfani da ita ya aikata zunubi ko ba ka ba ni'imar lafiya ce mutum ke amfani da ita ya aikata zunubi wani kuma ni'imar kuɗi ne Allah zai ba shi sai ya kuɗin sai ya aikata zunubi da shi to saraka Allah in akwai wata ni'ima da kai min na samu ƙarfi da wannan ni'imar na saba maka Allah ina neman gafarta ka gafarta mani Allah ya gafarta mana wa astaghfiruka Allah ko wa astaghfiruka Allah wa astaghfiruka Allah Allah ina neman gafaranka allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah da babu wani abin bautawa da gaskiya da tantanta sai alhayyu rayayye alqayyum dawwamammi alimul ghaibi wa shahadati masanin abin da ke farke masani abin da ke fake da abin da ke sarari huwa rahmanur rahim shine mai rahama mai jin kai li kulli zambin Allah na neman gafaran ka ga dukkan wani zunubai zunubi aznabtuhu da na aikata shi ban san ma nayi ba Allah ka gafarta mani wal kulli masiyatin irtakabtuha Allah na neman gafaran ka daga dukkan wani sabo wanda na aikata shi Allah ka gafarta mu wal kulli zambin ataitu bihi ahada bihi ilmu Allah ilmu Allah bihi da dukkan wani zunubi da nazo da shi wanda ilimin Allah ya san nayi amma ni ban ma san nayi ba Allah ka gafarta mu wannan na daga cikin addu'o'in da so tijan yace alazamce su saboda yawan zunubai a wannan zamani wannan fa yana magana ne a zamanin sa wanda a wannan zamanin akwai ragowan tsarkin zuciya ga bayin Allah akwai ragowan kyawawan ɗabi'o'i ga bayin Allah saɓanin irin wannan zamanin namu da ba abin da ya rage mana face ɗan wasu abubuwa da ba a rasa ba saboda shi kawai an haife shi shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin ne yau da haihuwar shi shekara ɗari biyu da tasa'in da hudu ɗari biyu da tasa'in da hudu sauran shekara shida ya cika shekara ɗari uku a wancan zamanin da yake faɗin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu sannan وكذلك دعاء يا من أظهر الجميل وستر القبيح sannan addu'an nan da take cikin wurdolin ɗariƙa mai wanda ake cewa ya man azhar al-jamila wanda ita ta zo a bakin annabi ma sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya ce duk wanda ya faɗe ta ya karanta ta zai wahalar da mala'iku 70 wajen rubuta mai lada ya man azhar al-jamila wa satara al-qabiha wa lam yu'akhiz bil jarida ta dai zuwa karshen ta to duk wanda ya karanta ta Allah subhanahu wataala ba za a fitar da su insha Allah dan samu lokaci duk waɗannan sai a fitar da su a takarda daya haka sai zama to kowa ya samu insha Allah zan samu lokaci za a yi haka insha Allah Allah subhanahu wataala ya dacar da mu Allah da waɗannan istighfarorin duk za a fitar da su haka sai a sai zama to kowa ya samu sai a je a duka ita sai Allah subhanahu wataala ya dacar da mu Allah ya gafarta dukkanin zanuban mu to ba ba mu dai gama baitin ba na a kan shi dai za mu tashi rana ita insha Allah daga cikin wasu dai addu'o'in na na ɗarikar tijaniya waɗanda ake karanta su don kankare zunubai har mu je kan salatu tasbihi din da dai sauransu ba mu gama wannan fasalin da yake gaya mana abubuwan da za a yi na kankare zunubai ba Allah ya gafarta zunubanmu da alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin